السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubar mu ta yau an yi ta ne akan matsayin malamai a musulunci godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayi wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangijin na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah matsayin ilimi da matsayin malamai a cikin addini addinin musulunci matsayi ne mai girma wanda babu wanda yake musunsa matsayi ne wanda yake mai girma mai daraja wanda ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zo da shi wannan matsayi yayin shi wannan matsayi wato shaida mafi girma wadda Allah madaukakin sarki yayi maganar ta a cikin alkur'ani ita ce shaida akan tauhidi shaida akan kade ta Allah cewa Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya wanda Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam bayan shi Allah da ya ba da wannan shaida sai ya ce mala'iku ma sun ba da wannan shaidan sai ya ce sai kuma malamai wannan matsayi ne wanda yake mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa sunan shi da sunan mala'iku da sunan kuma maluma imamul ƙurɗabi Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama ƙarƙashin wannan aya yake cewa wannan aya tana nuna falala da daraja da girma na malamai yace domin da a ce daman annabi da shi ake magana to annaba an ida musu saƙo yace da a ce akwai wani ko wata halitta mafi girma da Allah madaukakin sarki ya hada sunansa da sunan mala'iku da ya hada da sunansu amma Allah madaukakin sarki bayan mala'ikunsa yana magana da manzansa kawai sai yace sai kuma malamai wannan daraja ce wadda take mai girma da Allah madaukakin sarki ya daga matsayinsu Allah madaukakin sarki a cikin suratu fadir ya gaya mana cewa ka sani dai yanda abin yake kadai masu jin tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne malamai in ji Allah maɗaukakin sarki sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙi yarda da daidaituwa tsakanin bayinsa ya daidaita waɗanda suka zama malamai da waɗanda suke ba malamai ba akan shari'arsa cikin suratul zumar Allah madaukakin sarki yake cewa ka gaya musu ka ce musu shin waɗanda suka yi ilimi za su yi daidai da waɗanda ba su yi ba sai Allah ya ce wanda yake iya tuna wannan magana shine mutane masu hankali Allah ya samu a cikin su sa'annan Allah madaukakin sarki ya ƙarga darajar malamai a cikin suratul mujadila Allah madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki yana daga darajar wadan suka yi imani daga cikin ku sai ya ce amma waɗanda aka ba ilimi suna da wasu ƙarin darajoji sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun nisa aya ta hamsin da tara Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda kuka imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku bi shugabanni waɗannan shugabanni da Allah maɗaukakin sarki ya kira su ne malamai malaman tafsiri Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri shi ne cikin suka ce a su biyu Allah yake nufi da malamai da shugabanni masu shugabanci amma dukansu suna da sharaɗi matuƙar ba su yi umarni da saɓon Allah ba matuƙar ba su yi umarni da a saɓa wa Allah ba matuƙar sun yi umarni a bi Allah to Allah ya wajabta a yi musu biyayya ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisai masu yawa wanda suke nuna falala da girma da daraja da ɗaukaka ta malamai an samu hadisi da biddarza yadda Allah ya ƙara tabbata a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duk ya kama hanya ta neman ilimi yana neman ilimi a cikin wannan hanya to Allah zai sauƙaƙe masa hanya aljanna sannan mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu ga masu neman ilimi don yarda da abin da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma malami waɗanda suke cikin sama sune mala'ikun Allah da duk halittu da ka sani suke cikin ƙasa kai har kifi a cikin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna nema wa malami gafara Allah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bambancin malami akan sauran masu bayi masu bauta yace kaman bambancin wata ne akan taurari sai yace su malamai su ne magada annabawa annabawa ba su bar dinari ba ba su bar dirhami ba abinda suka bari shine ilimi wanda duk yayi riko da shi ba shakka yayi riko da rabo mafi girma wannan hadisi ne na Abu Dawud da Imam Tirmidhi sannan hadisin Abi Umama al-Bahili yadda Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce falala ko darajar malami akan mai bauta yake bambancin su kaman bambanci na ne da sauran halittun Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ikun Allah da waɗanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasa yace har tururuwa a cikin ramunta yace har kifi a cikin ruwa suna nema wa malami gafarar Allah wannan hadisi ne na Imam Turmuzi ya kuban Allah waɗannan ayoyi wanda ba duka aka kawo su ba da waɗannan hadisai wanda ba duka aka kawo su a nan ba kowannen su yana nuna mana girma da daraja da falala da ɗaukaka da kyauta da kyautayi da Allah maɗaukake sake yau malami wannan matsayi ya kai matsayi wannan girman ya kai girma saboda mai sune suke ɗauke da aiki na annabawa tunda babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki zai ƙara aikowa annabin ƙarshe ya riga ya yi da saƙo shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babban malami ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin a cikin wannan littafin yake cewa malamai a bayan ƙasa kaman matsayin taurari suke a sama da su ne wanda ya shiga rudani yake samun haske a cikin rayuwarsa kuma bukatuwan mutane zuwa ga malumma ya fi bukatuwansu zuwa ga abin da suke ci da kuma abin da suke sha wanda kowa ya san matsayin yunwa amma mahimmancin malami ya matsayin abinci ya ku bayan Allah tunda malamai suna da wannan matsayi kamar yadda muka ji shari'ar musulunci ta zo ta faɗaitar cewa lalle a girmama su kamar yadda hadisin ubada dan samit yadda Allah ya fara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace baya daga cikin mu wanda bai girmama manyan mu ba sa'annan bai tausaya wa ƙananan mu ba sa'annan bai san darajar malaman mu ba wannan hadisi ne na Imam Ahmad da Imam Tirmidhi dan haka girmama malamai wato girmama Allah ne sa'annan girmama shari'ar Allah ne sa'annan bin umarni ne na Allah madaukakin sarki kuma kar ka tsaya kana kallon waye malamin ko da danka ne kai ka haife shi kuwa saboda ba shi kake girmamawa ba mahaliccinsa kake girmamawa ba shi kake girmamawa ba shari'ar mahaliccinsa da mahaliccinka kake girmamawa shine Allah madaukakin sarki an samu hadisi daga abin Musa al-Ash'ari ya dala su ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana daga cikin girmama Allah a girmama dattijo mai furfura musulmi da kuma mahaddacin qur'ani wanda yake karanta alqur'ani masanin alqur'ani wanda yake aiki da alqur'ani ba wanda ya watsar da shi ba Allah ka tsare mu da kuma girmama shugaba mai adalci umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne na Imam Abu Dawud babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su wata rana ya ga Ubay dan Ka'ab akan abin hawansa sai ya zo ya rike masa linzami yana tafiya a ƙasa Ubay dan Ka'ab yana kan abin hawa sai wani ya ce masa ha'a kai faɗan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma kake rike abin hawan wani mutumin Madina wato yana ga za a yi kana dabbafan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma maimakon kai za a rikewa kuma yazo yana rikewa ku duba matsayin Abdullahi dan Abbas amma sai ya ce masa a'a ai abin da ya dace da malami shine girmamawa wato ya yadda ubayi dan ka malami ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar musu da ilimin sa na alqur'ani wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi sallah sai alqur'ani ya kubce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman a masa budi ya ja aya ya ja aya yana neman a mar budi duk masallaci akai shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi sallam yayi ruku'u yana sallama a sallah sai kawai yace ubayi dan ka bai zo sallan nan bane sai ya ce ya rasulallah na zo ya ce me ya hana ka ka ta da ni lokacin da kaje ina neman amun buɗe a cikin karatun alkur'ani sai ce a ya rasulallah wane mutum iwane mutum wato kaga wannan ya gwada wa sahabbai matsayin ubai dan ka'ab yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi wannan shi yasa suke girmama shi a ko ina suka gaishe ya ku bayan Allah aqidan ahlus sunna wal jamaa suna addini in nace ahlus sunna wal jamaa kullun sai nayi fassara nakan yi fassara nace mu dai a nan kasan muna da ahlus sunna wal jamaa kashi guda biyu muna da yan izara muna da yan dariqa ku hakuri dukkan su ahlus sunna ne wal jamaa eh dan ku gane me ake faɗi saboda kalmar ta zama wata iri tana kidima mutane wasu kamar su dauka kamar su ne wanda yake duk littattafan musulunci da ka sani a baya in ka ji an ce ma ahlus sunna wal jama'a kowa ya san waɗanda ake nufi wanda ake nufa da su da haka su ne wanda suka yarda da alkur'ani suka yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan jama'u dukan suna bautawa Allah madaukakin sarki suna neman kusanci zuwa ga Allah da girmama malamai amma ba tare da wuce gona da iri ba ba tare da yin wani abin da shari'ar musulunci ta hana ba ɗaya daga cikin maluman musulunci Allah ya masa rahama wato Abu Ja'far Dahawi yake cewa maluma magabata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'a waɗanda suka biyo baya da maluman musulunci wanda suka taho baya ake jin su a ƙa'ida abin da ya dace da musulmi shine kai ya ambace su da wani abu mara kyau a cikin rayuwarsa domin wanda ya ambace su da wani mummunan abu shikenan ya bata hanya saboda me yace saboda girmama malumma wato girmama addinin Allah ne saboda su ne suke ida addinin Allah Allah madaukakin sarki dama yace wanda ya girmama alamu na addini to wannan yana daga cikin alamar tsoron Allah da ke cikin zuciya Allah ka ba mu shi sa'annan Allah madaukakin sarki haka yace hakan nan wanda ya girmama dokoki ka'idoji na musulunci abubuwan da Allah ya hana ko yace ayi to wannan yana daga ciki wannan shine mafi alheri a wajen ubangijinsa dan haka wannan alamomi na addini maluma suka ce shine duk abin da Allah ya umarni da aikata da a girmama da haka dole ne a girmama kuma waliyan Allah Allah ya yi umarni da a girmama su babu kuma waliyin Allah kamar malami babu wanda Allah yake jibanta al'amarin sai yake san shi kamar malami da aka bayan Allah ku ji tsoron Allah ku girmama malaman ku don me dan ku samu girma daga wajen Allah madaukakin sarki ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani abin da ya zama dole a kanmu a matsayinmu na musulmi shine mu ba da haƙƙin malumanmu na wajen girmamawa da kiyaye mutuncinsu ba irin abin da ke faruwa ba yanzu wuraren hira majalisu da kulab-kulab da wuraren da mutane suke ɓata lokuta za ka gaba a wani abu sai hira na malamai da wayoyi wannan hanyoyin sadarwa za ka ga mutane suna ta maganganu na ɓatanci na rashin hankali ga maluma wai takamar su cewa malaman ba a ƙungiyarsu suke ba da haka tun da ba a ƙungiyarsu suke ba za su iya zagin su za su iya ci musu mutunci suna ga kamar sun yi gwaninta ba san cewa musulunci suke cewa mutunci ba addinin musulunci suke nunawa ba komai bane kuma matsalar za ta dawo kansu Allah ya kiyaye da haka ya zama dole a kanmu mu girmama malumanmu domin idan muka wulakanta su to addinin musulunci zai wulakanta a cikin zukatan masu tatowa idan ko ya wulakanta shikenan su ma malaman abin da ya kamata su bawa mutane na haƙƙin su ba za su bayar ba tunda babu wanda yake so a wulakanta shi an samu hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As yadda Allah tabbata gare su yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki ba zai dauke ilimi lokaci guda ba sai dai zai dauke ilimi da mutuwan malamai har za a wayi gari malamai su yi ta mutuwa sai ya zama jahilai sun sa takalman su har ya zama malami an juya shi ya zama jahili an juya shi ya zama malami mutane su yi ta masa tambayan addinin su yayi ta ba su fatawa shi da mun batacce ne kuma ya batar da mutane Allah ya kiyaye wannan hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim ya ku bayan Allah magabata wanda shaidan cewa su ne bayan Allah managarta wanda sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗaya su akwai girmama malamai tare da su littattafai na tarihi da littattafai da aka rubuta na musulunci duka sun kawo mana labarai na yadda suka rayu wajen girmama malumansu domin sun san ladabi ne wanda musulunci ya koyar da shi wanda ake san kowane musulmi ya ladabta da shi kuma me wato kwadaitarwa ce na girmama shari'ar Allah madaukake sarki don me dan malumma su samu daman isar da sakon Allah madaukake sarki saboda girmama su girmama addinin Allah ne wulakanta su kuma da tozarta su wulakanci ne da tozarci ga addinin Allah madaukake sarki wannan zai sa idan ana wulakanta malamai su koye ilimin da suke da shi kaga an cutar da al'umma su kuma ba a ba su dama na yi da sakon Allah ba madaukake sarki shi yasa ya zama sunnar Allah ce a cikin duk waɗanda suke zagin maluma suke ci musu mutunci sai Allah ya kunyata su wannan sunna ce ta Allah sai Allah ya kunyata su Allah madaukakin sarki a cikin suratul ahzab yana cewa ya ku waɗanda kuka imani kada ku zamo kamar irin waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salam Allah ya kubutar da shi a cikin abin da suka faɗi na sharri kuma ya kasance mai matsayi ne a wajen Allah ya ku bayan Allah cin mutunci na malamai wato cin mutunci ne a cikin addini cin mutuncin addini ne ibn mubarak Allah ya masa rahama yake cewa wanda duk ya wulakanta malamai to lahirarsa ya salwantar da ita wanda kuma ya wulakanta masu mulki to ya salwantar da duniyarsa yace wanda kuma ya wulakanta yan uwansa to ya salwantar da mutuncinsa imamu ahmad dan azra'i yake cewa sakin baki akan maluma musamman manyan maluma yana daga cikin manya-manyan zunubai sa'annan masu sukan malamai na musulunci ba kowa suke cutarwa ba sai kawunan su sa'annan su ne masu barna a bayan ƙasa kuma Allah madaukake sarki ya yi alkawari cewa ba zai gyara ayyukan masu barna ba masu sukan maluma wato yaki suke da Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a hadisul qudusi Allah ya ce duk wanda ya gaba da waliyi na to na bashi dama ya shirya yaki da ni wannan hadisi ne na Imam Bukhari malamai su ne waliyan Allah kamar yadda Khadibul Baghdadi ya ruwaito daga Abi Hanifa da Shafi'i Allah madaukakin sarki ya musu rahama suke cewa to idan malamai ba su zama waliya Allah ba kenan Allah bai da waliyi a bayan kasa dan haka ana nufin malamai masu bin Allah masu bin Alkur'ani masu bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn Abbas Allah ya kara yadda a gare su yake cewa duk wanda ya cutar da malami to ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ko ya cutar da manzon Allah to ya cutar da Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu waɗanda aikin su kenan suka na maluma su sani addu'ar maluman nan zaka kama su domin da yawa daga cikin soke-soken zalunci ne to wanda duk aka zalunta kuwa mazala ya ce ka ji tsoron wanda aka zalunta addu'arsa ba ta da shamaki tsakaninta da Allah madaukakin sarki kuma idan zalunci ne ko mutum fasiki ne ka zalunce shi in yama addu'a za ta kama ka Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ku ban Allah irin aikin da kai fa shi za a yi ma abinda ka shuka shi za ka girba yanda kai aka za a ma ma'aunin da kake wa mutane awu da shi kai ba da shi za a ma dan haka waɗanda aikin su kenan su kan maluma suna musu izgili su ji tsoron ƙarshen su saboda su ma za a rama musu kaga addini ya zama wani abun wasa an samu daga Ibrahim an-Nakhai Allah ya ƙara rahama zuwa gare shi yake cewa wani lokaci nakan tuna wani abin da malami ya faɗa wanda ya kamata a ce nayi suka yace amma abin da yake hana ni na yi magana a kai shine ina jin tsoron kar Allah ya jarabe ni da irin abin da ya jarabe shi yace sai na ja baki nayi shiru Imam Ahmad yake cewa naman malamai yana da dafi malam ma naman maluma yana da dafi wanda ya shishina shi zai yi rashin lafiya wanda ya ci ko mutuwa zai yi Hafiz bin Asakir Allah madaukakin sarki ya rahama a gare shi yake cewa ka sani ya kai dan uwana Allah ya datar da ni da kai zuwa ga yardarsa sannan ya sanya mu ni da kai cikin masu jin tsoronsa ka sani cewa naman malumma Allah ya musu rahama yana da guba sannan sunnar Allah ce duk wanda ya ci mutuncin malami to Allah madaukakin sarki zai masa raddi wato Allah zai masa ukuba babbar ukuba da Allah madaukakin sarki yake wa waɗanda suke sakin bakin su akan malamai shine mutuwar zuciya wanda duk yake zagin maluma zuciyarsa za ta mutu idan zuciya ta mutu kuma komai ya lalace Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki yana cewa waɗanda suke saba umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam su ji tsoron kada wata fitina ta same su ko kuma wata azaba mai radadi wata rana ana zaune tare da Hassan dan Zakawan sai wani mutum ya ambaci wani malami da mummunan abu budan bakin malam Hassan dan Zakawan sai ya ce masa kai kai shiru kada ka ambaci maluma da mummunan abu sai zuciyarka sai Allah ya kashe zuciyarka ya ku bayan Allah yana daga cikin babban kamu da Allah madaukakin sarki yake wa masu cin mutuncin malamai shine mutuwar zuciya saboda wanda ya wulakanta malamai ya wulakanta musulunci wanda ko ya wulakanta musulunci to abu ne mai sauki kuma ya wulakanta shari'ar Allah ku lura da kyau duk wanda zaka ga yazo yana zagin shari'ar Allah da malamai yake farawa in ya so mazagin su ya wuce nan shikenan sai so mazagin shari'ar Allah sai ya kai kan manzon Allah sai ya kai kan Allah gaba daya shikenan kaga shedan ya gama aikinsa Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka mu kiyaye bakin mu idan mun ji malami ya yi kuskure mu masa addu'a Allah madaukakin sarki mu da muke ji ba mu yi kuskuren mu to Allah ya tsare mu shi kuma da ya kuskuren Allah ya dawo da shi kan hanya Allah ya ganar da shi ya ku bayan Allah abubuwan da suke faruwa na maganan wa'azi mutane dole su sani cewa annabawan Allah su ma sun zo sun yi abin da suka yi ne suka tafi ko ba kowa bane ya ji abin da suka faɗa ba kowa bane ya yarda da abin da suka faɗa da kai ma malami ba kowa bane sai ya yarda da abin da ka faɗa kai abin da za ka yi tsakaninka da Allah ka barwa Allah ka roki Allah shiriya kai ma ka roki Allah ya tabbatar da kai sa'annan su ma Allah ya ganar da su bayan Allah su kan maluma alama ce ta munafurci Allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma da daddan abu ne tun zamanin da yana nan yanzu ma bai guce ba amma alama ce ta munafurci sa'annan abin da ya zama dole akan mu shine mu kare mutuncin malaman mu gurgurdan abin da zamu iya domin kare mutuncin su kare mutuncin addini ne saboda su ne magadan annabawa wanda suka gaji annabawa da ƙi da saƙon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ka shirya da mu Allah maɗaukakin sarki ka daidaita al'amuranmu Allah ka sa mu kama bakinmu da zage-zage da farin abubuwa marasa kyau dangane da abin da ya shafi malamai Allah ka shirya da mu da mu da malamanmu gaba daya Allah ka sanya ƙarshen mu ya zama aljanna Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله إن للعلم والعلماء مكانة في الدين لا تنكر وفضل كبير لا يكاد يهسر فقد جاءت نصوص الشرع متوافرة مقاصدة تعزز في مكانتهم وتبين فضلهم فهم من شهود الله على أعظم مشهود به وهو توحيد الله عز وجل كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال الإمام قرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن اسم علماء ويكفيهم شرفا أن الله تعالى رفع شأنهم فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وأبى سبحانه وتعالى تسوية بينهم وبين الجهلة بشريعته فقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ورفع الله تعالى درجات ورفعهم الله تعالى درجات فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وأوجب سبحانه وتعالى دعتهم فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأولي الأمر كما قال العلماء هم العلماء وقال بعض المفسرين أولي الأمر الأمراء والعلماء إذا أمر بذات إذا إذا أمر بذات الله عباد الله جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كانت العلماء حشد من النصوص مذكرا بفضل العلماء وعلي درجاتهم فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدعو أجنحتها رداء بطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الهيتان في الماء وفضل العالم عالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جهرها وحتى الهوت لا يصلون على عالم الناس الخير رواه الترمذي فيا لها من مكان يا له من فضل ويا له من تشبيه لهذا الذي يحمل العلم وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتف الحيران في الظلماء وهادة الناس إليهم أعظم من هادتهم إلى الطعام والشراب عباد الله ولما كان أهل العلم بهذه المنزلة فقد جاء الشرع بتكريمهم والحد على توقيرهم فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا لم من لم يذل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه رواه احمد والترمذي فتوقير العلم والعلماء من اجلال الله تعالى وتعذيب شريعته وامتثال امره عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وعامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد رواه أبو داود وأخذ الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بركاب أبي بن كعب رضي الله عنه فقيل له أنت أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار فقال إنه ينبغي للحبر أن يعزم ويشرب عباد الله إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه في احترام العلماء مودا بلا غلو ولا جفاء يقول أبو جعفر الدهاوي رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل فتعظيم العلماء وتوقيرهم من تعظيم شعائر الله تعالى قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي والشعيرة كما قال العلماء كلما أذن وأشعر الله بفضله وتعظيمه والعلماء بلا ريب يدخلون دخولا أولويا فيما عزل الله وأشعر الله بفضله وتعظيمه بدلالة النصوص الكريمة السالفة الإيراد فاتقوا الله واعتلموا علماءكم لتنالوا الاحترام من رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة واعلموا يا عباد الله يجب علينا كمسلمين أن نوفي حق علمائنا من التعظيم والتقدير والإجلال وحفظ الحرمات وما يوجد من بعض الناس في بعض المجالس أو المنتديات أو وسائل الإعلام من انتكاس والذراء لأهل العلم بسبب كلافهم أو قولهم الحق والسدع به يجب إنكاره والرد على قائله ونفسه لأن الوقوع في العلماء إسكاء لهم وهرمان للناس من الإفادة من علمهم وحينئذ يتخذ الناس, الناس رؤساء جهالا فيبتون بغير علم فيدلون وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبل العلم بقبر العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فدلوا وأدلوا رواه البخاري ومسلم عباد الله إن سلف هذه الأمة وخير قرونها تمثلوا هذا التوقير والتعظيم في مواقف كثيرة امتلأت به بدون كتب التراجم والتواريخ وتناقلها العلماء تذكيرا بهذا الأدب وتعميقا لهذا الأثر في القلوب وتنبيها على استعمال فيه لكل سالك وإنما جاء شرح بهذا التوقير والتعظيم للعلماء لما فيه من مصالح من مصالح عظيمة وأقرب إن أن وأقرب من أن يحرصوا على بذله للناس فإن توقير العلماء عدب يشجعنا الدين عليه كما أن في ازدرائهم وإهانتهم خطرا على المجتمع بكتمان العلم أو عجزهم في إبلاغه أو استهانة الناس بهذا العلم ولهذا كانت سنة الله تعالى في من اعتدى على أهل العلم والصلاة أن يبدحه الله ويثبته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها عباد الله إن الجناية على العلماء خلق في الدين قال ابن المبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته وقال الإمام أحمد بن الأبزري الوديعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب والدائنون في العلماء لا يدرون إلا أنفسهم وهم مفسدون في الأرض قال تعالى إن الله لا يسلي عمل المفسدين الدائرون في العلماء أردت الحرب بالله تعالى القائل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري والعلماء هم أولياء الله روى الخطيب البغدادي عن ابي حنيفه والشافعي رحمهما الله انهما قالا ان لم تكن الفقهاء اولياء الله فليس لله ولي وقال الشافعي الفقهاء العاملون وقال ابن عباس رضي الله عنهما من آذى فقيئا فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله جل وعلا عباد الله الدائعون في العلماء مؤردون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم فدعوة المظلوم ولو كان فاسقا ليس بينها وبين الله حجاب فكيف بدعوة ولي الله الذي قال فيه ولئن سألني لأؤتينه ولئن استعاذني لأؤيذنه عباد الله إن الجزاء من جنس العمل كما تبين السودان وكما تزرع تهسد وبنفس الكيل الذي تكيل به تقال فليخشى الدائعون في العلماء المستهزئون بهم عاقبة من جنس فعلهم فعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال إني أجد نفسي تحدثني بشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به وروي آه عن الإمام أحمد أنه قال لهوم العلماء مسمومة من شمها مرجة ومن أكلها مات وقال الحافظ بن عساكر رحمه الله واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لهوم العلماء رحمهم الله مسمومة وعادة الله في هتك أسارهم أسار منتكسيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والابتلاء مرتأ وخيم والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم وقال أيضا ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلف ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وذكر رجل عالما بسوء عند الحسن بن زكوان رحمه الله فقال ما لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله تعالى قلبك عباد الله إن من أعظم الآثار الآجرة لانتكاس العلماء والتحكم بهم موت القلب لأن من اتكس نقلت الدين حان الدين في قلبه وسهل عليه أن يتوجه بالدعن المباشر في أحكام الله تعالى وهدوده ومن سبر أهوال كثير من, من يرفضون أحكام الله ويدعنون في شريعته أو يستميتون في تأويله تأويلها وتحريفها يجعل بداية انحرافاتهم كان في التعاني في العلماء وأوكبوا بالجرأة على الدين كله تأويلا وتحريفا وردا وانتكاسا نعوذ بالله من الدلال والهوى عباد الله إن ظاهرة التعاني في العلماء والتقليل في شأنهم ودعوة الناس للعزوف عنهم والمطالبة بإسكاتهم كل ذلك كان ولا يزال دعب المنافقين في عهد الرسالة إلى يومنا هذا فالواجب علينا الذب عن العلم والعلماء ومعرفة قدرهم وحفظ مكانتهم والصدور عن أقوالهم فإنه أقرب الناس إلى الحج وأنسهم للخير لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا أحد في البشر أعلم من الأنبياء ولا أكثر نصحا منهم قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوهينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فالذب عن العلماء ذبا عن الشريعة وانتصارهم انتصارا لله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسمائنا نورا واجعل في أبصارنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي أجسادنا وفي قلوبنا نورا اللهم أدنا نورا واجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم مكن حبك في قلوبنا والهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لامتثال طاعتك وامرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الاعداء واداء الجهل وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النقمة برحمتك وفضلك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اللهم افتح اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا الأسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك ومنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله